بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar talata 23 ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin biyu ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na goma insha Allah cikin jirgin darussa daga littafin qiyamul layl wallafar al-imamu al-hafiz abul faraj abdurrahman ibnul jauzi rahmatullahi alaihi wanda ya rasu a shekara ta 597 bayan hijirar maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ibnul jauzi yana mana magana akan hadisai da yake kawowa waɗanda suke bayani akan wato siffar Allah madaukakin sarki ta annuzul fi akhiril layl ya kawo riwayoyi mabambanta kuma bai gushe ba yana kawo su malam yace a lambar tarjama ta 140 أنبأنا عبد الوهاب ابن المبارك قال حدثنا حمد ابن أحمد قال حدثنا أحمد بن عبد الله الأسبهاني قال حدثنا إسحاق بن علي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن خالد قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا حفظ بن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق وحبيب عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ولنا سابي guda biyu Abu Huraira da Abu Sa'id al-Khudri suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza mada shatarul layli aw thuluthul layl idan rabin dare ya gota ko kuma sulusin dare amara munadiyan fanada sai ya umarci mai shela ya shelanta hal min da'in fayusta jabula akwai wani mai roƙo da za a amsa mishi halmin sa'ilin fayuta su'ala fayuta saula su'ula shin akwai wani mai roƙo da za a bashi abin da yake roƙo halmin mustagfirin fayugfarala akwai wani mai neman gafara a gafarta masa halmin ta'ibin fayuta ba alai akwai wani da yake tuba daga zunubinsa sai a karɓi tubarsa wani riwaya tana cikin asunan abin nan musnad na bazar da musnad na abu ya'ala da kuma littafin al'ilalul kabir na limamu a tirmidhi wanda har ya kawo cewa ya tambayi malam muhammad ibn ismail al-bukhari rahmatullahi alaihi game da wannan hadisi al-imamul bukhari ya ce bai san shi ba ma'ana hadisin akwai kuskure a cikin haka na tabarani ma fitar da shi a cikin kitabun du'a da nasayi a cikin kubra da wasunsu shekul albani ya kawo waɗannan riwayoyi ya magana a kansu a cikin wurare kamar cikin silsilar za'ifa lamba hadisi na 3,897 da kuma 6,334 wa kala abu nu'aimin wa haddasana ali muhammad ibn ali ibn al-muqri kenan wannan قال حدثنا الحسين ابن محمد بن حماد قال حدثنا أبو فروى يزيد بن محمد بن سنان الرهاوي كان قال حدثنا أبي أن أبيه أن زيد بن أبي أنيسة أن طارق بن عبد الرحمن أن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انزع الله يجي إن في رمضان ينادي مناد ba'ada thuluthul laylil awwal lalle a cikin watan ramadana wani mai shela yana yin shela bayan wucewar ɗaya bisa ukun dare aw thuluthul laylil akhir ko kuma al akhir ko kuma ƙarshen dare ala sa'ilun yu'ta ina mai tambaya a bashi ala mustaghfirun fayughfar la ina mai neman gafara a gafarta mishi ala ta'ibun fayatuba alayhi fayatuba Allahu alayhi ina mai neman tuba Allah ya karba masa tubarsa wannan riwayar ita ma bai haƙi ne fitar da ita a cikin shu'abul iman da ibnu abi asim a cikin as-sunna da lalaka'i a cikin sharh usul itiqadi ahli sunnah wal jamaa amma magana mafi inganci shine mauqufi ne ga ibnu abbas malam yace fil hadith al-awwal Muhammad ibn Yazid ar-Rifa'i qala al-Bukhari ra'aytuhum mujtami'ina ala fadifi wancan isnad na farko mun ji akwai Muhammad ibn Yazid ar-Rifa'i Abu Hisham wanda Imam al-Bukhari yake cewa naga malamai sun hada akaran tashi wa fi thani a wannan nabiyin kuma akwai Yazid ibn Sinan wa ibnuhu da shi da dansa wa huma da'ifani su biyan masu rauni ne qala Abu Nu'aym Abu Nu'aym yake cewa وأنبأنا أحمد بن محمد بن زياد آآ آآ في كتابه يا بام أتكل التافنسا قال حدثنا يحيى بن أبي طالب يحيى بن أبي طالب الزبرقان ابن الزبرقان البغدادي قال حدثنا عمرو بن عبد الغفار عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتي منزل الله ياتي alaihi salatu wassalam idza madha shatarul laylil awwal idan rabin farkon dare ya wuce nada munadin wani mai kira zai kira minas sama'i daga sama hal min da'in fayustajabu la fayustajaba la hal min mustaghfirin fayughfar la hal min sa'irin fayu'ta su'la hatta yatla al-fajr hal al-fajr yaketo ana haka wannan riwayar ita ce riwayar wato a abul hassan alhammami a cikin alfawa'id siha wal gara'ibul afrat haka nan ibn asakir a cikin mu'jam dinsa wa amru ibn abdul gaffar matrukul hadith qala hu abu hatim ar-razi qala yace amru ibn abdul gaffar abun watsi ne a hadisi kamar yadda abu hatim ya faɗa a cikin al-jarh wa ta'dil wa qala ibn adiy ibn adiy a cikin al-kamil yake cewa kanu yattahimunahu bi annahu yada'u fi fada'il ahli al-bait wasalbi ghairihi ana tuhumarsa akan cewa yana kirkira hadisai na falal ahlul baiti su kuma sauran mutane kirkira hadisai na fadan sharrin su Allah ya kyauta haka wannan isnadi ne mai rauni kuma ya gama kawo hadisan dama mun ji su tun a darasi da ya gabata da yawa yanzu saura ta'aliqin sa da zai sai ya ce faslun walamma kana dhikrun nuzuli aslan min al-usul yayin da ya zama ambatan saukar Allah cikin dare aƙida ce shi ke nufi da aslun aƙida ce cikin aƙidoji inda ake magana a cikin aƙida za a ambaci cewa ahlus sunna mun yi imani da wannan hadisi da abin da yake karantawa wa kad bayyana sihhata hadisi abi huraira yace kuma mun ambaci cewa hadisin abu huraira ya inganta wanda ya kawo tun farko kenan wa anna qauman rawahu bima yadhunnuhu al ma'ana min an nuzuli faqalu yahbit wasu kuma sun ruwaito shi da ma'ana sai suka ce ya habitu maimakon yanzilu wa fahima ba'dhum min an-nuzuli as-su'uda wa fi hadha ma fi wasu kuma suka ce tunda dai akwai nuzul to akwai su'ud kenan komawa sama yace kaga kuma a cikin wannan akwai fadadawa wa ammal ahadithu allati bayyana wahanaha hadisan da ya kawo yace waɗanda muka kawo kala daban-daban sannan muka ambaci raununsu to kaga waɗannan yace a falaltifata ilaiha ba sai an juya an yi magana akan su tunda suna da rauni kaga ba su cikin lissafin abin da za a kafa hujja da su balantana a ce sai an musu fassara wa inna ma natakallamu ala ma sahha za mu yi magana ne kai akan abin da ya inganta fa naqulu sai mu ce qaddamtu bid dalil al qat'i na fara gabatar da dalili wanda yake qat'i thubut wanda bai da wata bai da wani kokonto a cikin sa anna allaha subhanahu la yajuzu alaihi alharakatu cewa Allah madaukakin sarki wato baya bai halasta a dangantawa Allah motsi ba mutuna cewa babu wani dalilin da ya kawo mai wannan ma'anar dalilin da ya kawo kadai babu shi yake wahamin cewa ya kawo ita kuma ba za ga wani abu mai suna dalili qur'ani da ya faɗa haka ba kuma gani yace ba a dangantawa Allah motsi walan nuqla ko a ce yana canza waje daga sama ya zo ta ƙasa daga ƙasa ya kuma wala taghayyur ko a ce yana canzawa wala tahwihi al-amkinatu kuma wurare ba su iya daukan Allah sama ta ƙasa kuma wuri ne faman zanna anna ma'ana yanzilu yantaqilu min makanin ila makanin duk wanda ya cewa ma'anan yanzilu shine Allah yana barin wani waje ya dawo wani waje ya sake barin wannan wajen ya koma wani waje shine at-tanaqqul fama arafa Allah subhanahu wannan bai san Allah ba wala alima ma yajuzu alai bai sa abin da ya halasta ga Allah ba kuma ya sayyidu bai sa abin da ya kore ga Allah ba duk wannan magana ce yake irin ta ashaira zaka ji abin wani iri ko wanda ya saba jin aqidar salaf zai ji wannan to ta ina aka fito kuma amma su agun su wannan normal ne shine karatun agun ashaira wa yace wa qadibta da atil mushabbiha hina hamalu sifatillahi subhanahu ala muqtadal his mushabbiha wato yana anan fa yana ishara zuwa ga ahlus sunna ne masu barin hadisai yadda suke yace sun kawo bid'a saboda sun ba hadisai ma'anar yadda alhis yadda kwakwalwa ke fahimtar nuzul yadda kwakwalwa ke fahimtar yadu da ainu da rijilu da kursiyu kawai suka bar ma'anar cewa a batta haka yace to sun bata faqalu yatanaqalu wa yataharraku wannan kuma shi ya fi su fassara ya musu ilzami inhum illa kal an'ami aje hada hada gugar zana yace dabbobi ne wai za sabata bid dalil qat'i ma hu ma yatakhayaluhu al insanu min al harakati wan nuqla in ya zama an kawo dalili an kora wannan tunanin fannasu fi hadha sahihi fariqani to malamai sun rabu gida biyu wajen fassara wannan hadisi sahihi na Abu Hurairah saboda hadisin kaga shi da yake malami ne ba zai kaita hadisin ba sai dai tawilin to amma su ƴan yanzu waɗanda ba malamai ba suka saka sa wannan harka sai su ya hadisin ma kawai ƙarya ne duk yawan hadisan nan za su yi cewa ƙarya ne hadisan ceto hadisan dujal hadisan nuzulul lahi da ire-iren su duk abin da kwakwalwarsu ta kasa ɗauka kawai su ce ƙarya ne to shi kuma cewa abu kaza ƙarya ne hujja ce ta mara ilimi duk wanda kawai zai ce ƙarya ne kuma ba zai iya faɗan yaya aka yi a ilmance zama ƙarya ba wani ya da wahalar tattaunawa da shi saboda hujja ce ta jahilai jama'a idan mutum ilimi yake sai ya faɗi dalilin cewa to ga abin da ya kora abu kamar yadda shi yake kokarin yanzu yi al-fariqul awwal fassara ta farko hum ammatu salaf daukacin malaman farko qalu suka ce numirru hadhihi al-ashiya'a kama ja'at zamu gudanar da waɗannan hadisai kamar yadda suka zo wala nufassiruha ba za mu yi dogon bayani ba ma'atarkin musakanati lima yujibu tashbiha tare da kuma barin wato natsuwa da abin da in an faɗa zai yi kama da cewa Allah ya kama da halittu za mu bar hadisan amma ba za mu tattauna a kansu ba ba za kuma faɗa abin da ya kama da na halittu ba hakan ya danganta masalaf wannan kaje in ka koma littattafai za ka ga ba hakan ba ne wannan ma fassara shi tabbas suna gudanar da hadisai yadda suke amma cewa ba sa fassara su ko kuma ba sa faɗan abin da zai kama da tashbihi to wannan tashi fassara ce shi ya fassara da haka na fata mun gane yace wa ma yajuru fil khayal da abin da ke gudana a cikin tunani ba za su faɗa abin da ke gudana a tunanin su ba liqaulihi ta'ala saboda Allah yace laysa kamithlihi shay'un saboda Allah ya faɗa haka wa ƙaunin khalili da faɗin alkhalil la'uhibbu annabi ibrahim kenan la'uhibbu al'afilina annabi ibrahim ya ce ba na son masu gushewa wanda ya ce allah yanzilu ya yi da allah yana gushewa daga inda yake khalil ya ce la'uhibbu al'afilina bai daga cikin sufofin allah gushewa wannan yana daga cikin abin da suke kawa wanda yake kaga ba dalili ne karara ba su watsi da dalili karara والفريق الثاني بنغري نبيو حمل النزول والهبوط والدنو على القرب بالرحمة wanda suka ce da nuzul da hubut da dunu duka a ce kusancin Allah ta hanyar rahamarsa rahamarsa ne za ta kusa da kai qalu suka ce fa abbara an zalika bima ta'arrafahu al-ihsas ta'arrafahu bil ihsas sai akai bayani akan haka da abin da ƙwaƙwalwar mutum za ta iya fahimta wa misluhu ya ce misalin wannan kamar hadisin man taƙarraba minni shibran taƙarrabtu minhu zira'an wa man taƙarraba minni zira'an taƙarrabtu minhu ba'an wa man atani yamshi ataituhu uharwib a wannan hadisi ai sanannen hadisi ne wanda kuma ana mai tawili cewa da Allah yi wanda ya kusance ni gwargwadon ɗani guda zan kusance shi gwargwadon zira'i guda wanda ya kusance ni gwargwadon zira'i zan kusance shi gwargwadon fage guda wanda ya taho gare ni da tafiya zan taho gare shi da sauri da sassarfa malam yace wa kadhalika qawluhu da fadin sa kuntu sami kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bi zan zama ni ne kunnansa da yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bi ni ne idan sa da yake gani da shi wa qawluhu wa kadhalika qawlu da fadin shi al-izzu izari wal 'azmatu ridai Allah yace a cikin hadisul qudsi buwaya shine mayafina girma kuma shine buwaya shine izar ina wato kwarjalle girma kuma shine shine bargona wannan yana cikin sayyid muslim shewa da kuma ju'utu falam tut'imni Allah zai tuhumi wanda yake rowa ya ce na ji yunwa baka ci da ni ba sai Allah kai kana jin yunwa ya ce ai bawa na wani ya ji yunwa baka ci da shi ba na yi rashin lafiya ba gaishe ni ba ce Allah kana rashin lafiya ce a bawa na wani ya rashin lafiya baka ce ka gaishe shi yace to duk da irin waɗannan kaga ai haka ake fassara su da tawili to haka wancan ma ai wannan ta'awilin قالوا ودنا النبي سكتي فإن أضفنا النزول إلى ذاته سبحانه كما كان معناه idan muka danganta sauka din ga zatin Allah ubangiji sai ya zama ma'anar wajen dole za a ce qurbahu ila khalqihi birrahmati kusancin Allah zuwa ga bayinsa ta rahamarsa wa in ja'alnahu harakatan wantiqalan kana mudafan ila malaikati inda kuma aka in an kuma an ce motsi da caccanza wuri to a danganta a ce mala'iku ne suke waƙad yudifu af'alahum ilai so da dama Allah yakan danganta ayyukan mala'iku zuwa gare shi da annahu huwa allazi aqdarahum alaiha saboda shine ai ya ba su damar yin ayyukan da kauli ta'ala saboda Allah yana cewa Allahu yatawaffal anfusa Allah ne ke karɓar rayuka kuma gashi a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allaha qabada qabdatan min al-ard Allah ya danki ƙasa danka amma kuma kaga ai an san cewa karɓar rai mala'iku ne suke yi Qur'ani ma ya fara tawaffatu rusuluna wa hum la yufaritun hadisi ya zo da bayanin mala'iku masu zuwa su karɓi ran mumini da masu zuwa su karɓi ran kafiri wan nazi'ati gharqa wan nashidati nashda zuwa ƙarshen ayoyin saboda aikin mala'iku ne karɓar rai amma a wani waje Allah ya danganta wa kansa kuma mun gane to haka anan ma aikin mala'iku ne sakkowa amma Allah ya danganta wa kansa kaji tawilin yace a a yake cewa wa inna ma qabadaha malakun kasar da aka halicci Adamu wani mala'ika ne danka wa yadullu alaihi ma qad ruwiya min annahu ya'muru man yunadi fa yaqul musamman ma wata riwaya ta zo da cewa za a umarci wani ya kira qultu ni malam dan jauzi sai nace wa tariqul awwal fi sukuti fi tafsiri tariqus salafi hanyar nan ta farko ta rashin yin wannan tawilin ita ce hanyar magabata wahiyal aula ita ce tafi dacewa ma'ana fi ma yakhtiru bil bali min harakatin wa intiqali tare da kore abin da ke cikin zuwa zuwa cikin zuciya na motsi ko kai kawo wa bayanu anna zakal aula anna ash-shar'a ihtamma bil ithbati wa fa dhakara lil hissi ma ya anasu bihi min al-istiwa'i wan nuzul yace abin da yasa zamu ce haka shine saboda shari'a ta ba da muhimmanci wajen tabbatar da siffofi ba kore su ba saboda haka ta ambatan makwakwalwa abinda za ta iya ganewa na daidaituwa da sauka wa gairi zalika da ire-iren su su hannu da ido da makamantansu yace falamma anisa alhissu bima ya arifuhu mahal khayala bi qawli ta'ala yayin da kwakwalwa ta saba da abin da take ji ta fahimce shi abin da ta saba ji sai aka kore tunanin za ta iya cewa abin da ta saba ji din ne da fadan Allah laisa kamislihi shay'un fa yanbaghi an yufhama muradu shar'i min al-ithbati wal isti'nasi bil qurbi al ma'ruf da haka a gane shari'a ta kawo maganar da za a iya fahimta ne da tabbatarwa saboda abin da zuciya za ta iya fahimta nan da nan فإذا فسرنا ذلك للعام أخرجه إلى الجهد idan muka fassara haka ga wanda yake gama garin mutum zamu fitar da shi zuwa ga wahalar fahimta bal yanbaghi an yutraka ala hali a bar ami yadda yake fahimtar abubuwa wa yu'mara bi nafi ma yujibuhu al-hiss min al-harakati wa intiqal a fada mai cewa Allah na sauka amma kar ka taba fassarawa ka bar shi yadda ka ji ba tare da ka ce kaza kaza kaza ba wali hadha al-ma'ana bana baitan wa akhbara bi anna al-qur'ana fi suduri wa sufi ولو قلنا للآمي إنها إنما هي جلد وكاجد سعينا في نفي ما قصد الشرع إثباته فينبغي أن نفهم هذا yace saboda haka ne wato aka ce an aka ba labar aka ba da labarin cewa Qur'ani yana cikin kiraza da takaddu in za mu ce mushi ai Qur'anin yana nan shine dai na cikin fata da takadda to za mu kora abin da aka ce shi ne a cikin ƙirji kamar wanda shari'a ta tabbatar fayan bagi an na fahama haza ya ce ya kamata mu gane wannan wani abin da ni ma ban gane shi sosai ba amma ga raddin da suka mai a baya a ƙasa malaman masu taliki suka ce kaza a ƙalal musannifu ghafarallahu lahu fi dhikri riwayati dallati ala nuzulir rabbi tabaraka wa ta'ala aw hubutihi aw tadallihi haka malam ya tsawaita Allah ya gafarta mishi marubucin nan Ibn al-Jawzi wajen kawo riwayoyi daban-daban wanda suke bayanin saukar Allah Ubangiji madaukakin sarki ko kusantowarsa wa hamala hadhihi al-alfaz al-mutabayina ala ma'anan nuzul yace dukkanin su ma'anan su an-nuzul ne thumma atala fi ta'wilin nuzul sannan ya tsawaita wajen ta'wilin sa wa annahu laysa muradan ala al-haqiqa ya ce ba nuzulin ake nufi ba haƙiƙaninsa inna ma huwa ahadu amraini ya ce ɗayan biyu ne nuzulul mala'ika au nuzulul rahmatullahi ta'ala saukan mala'iku su kusa ka rahamusu malam ya ce wallazi alaihi ahalul haƙƙi min salafi wa man tabi'ahu abinda magabata na ƙware suke akai da wanda suka bi su akan wannan tafarki al-imanu bima ja'at bihi nususus shar'i min nususis sifat gasgata abin da ya zo a cikin shari'a na alkur'ani da hadisi na nassosi wanda suke magana akan sifofin Allah wa imraruha wa imraruha kama ja'at tare da gudanar da su yadda suka zo to inda aka bambanta da shi abin da ya fada shi yace kar a fahimta nan kuma malam yace ma atafahumi ma'anaha a fahince su a yadda suke amma min ghairi takyifin wala tamthilin ba tare da cewa irin nawa ne ko kwatankwacin nawala ba wala ta'wilin ba tare da murde ma'ana ba kamar da shi yayi anan wala ta'tilin ba tare da wurgar da ma'anan ba a ce babu wa min zalika mas'alatun nuzul dukkanin hadisai da suka ba kan sifat haka ake musu daga ciki akwai wannan mas'ala fa nu'minu bi anna Allah subhanahu yanzilu haqiqatan nuzulan yaliqu bi jalalihi mun yi man da cewa Allah yana saukowa hakikanin abin da balarabe ke nufi da saukowa amma wanda ya dace da Allah ba kuma irin na mutane ba wala yushbihu nuzulal makhluqina ba irin na halittu ba kama anna lahu hayatan kamar yadda yake Allah yana da hayat la tushbihu hayatal makhluqina bace kama da rayuwar wato halittu ba wa ilman Allah yana da ilmi la yushbihu ilmal makhluqina bai kama da ilimin halittu ba to haka duka sauran قال السفاريني وقال أبو عثمان النيسابوري لما صح خبر النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبل الحديث yayin da ya tabbata cewa hadisin nuzul ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ahlus sunna sun tabbatar da shi wa qabilu alhadisa kuma sun karba hadisin wa athbatun nuzula ala ma qalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da batun sauka din kamar yadda ma'aiki ya faɗa Allah ya kara masa tsira da aminci walam ya atakidu tashbihan ba sa kudurta cewa kamar nawa ne bin zuri khalqihi irin na mutane ba a kudurta haka wa alimu sun sani wa arafu sun karanta wa ataqadu sun kudurci wa tahaqqaqu sun yi sun haƙiƙance anna sifatir rabbi la tushbihu sifatil khalqi siffofin Allah ba su kama da na halittu ba kama anna zatahu la tushbitu la tushbihu dhawatil khalqi kamar yadda zatin Allah bata yi kama da zatin halittu ba subhanahu wata'ala amma yaqulul mushabbihatu wal mu'attilatu uluwan kabira Allah ya tsarkaka daga maganar masu kwatantawa da maganar masu kore sifofin dukkaninsu ala tarafai na ƙidin suke mala ya ce ka duba littafin naqdul imami abi sa'idin ala al-marrisi da littafin usulus sunna na ibn abi zamanin da al-iktisad fil itiqad na maqdisi da sharh hadisin nuzul na ibn taymiya da majmu'ul fatawa mujalladi na biyar da lawamil anwar al-bahiyya na safari na safarini da kuma al-hamawiyya ita ma wanda da an tattauna wannan matsala daki daki a cikin wannan matsala to Allah ya gafarta mana mu da shi gaba da wannan shine magana da yake na daidai a cikin aqidar ahlus sunna ana tabbatar da dukkanin sifofi ba tare da korewa ba ba tare da kamantawa ba ba tare da kudurci cewa irin na mutane bane wallahu a'lam sai ya ce albabu sadisu ashara fi zikiri fadlis sahari wa man kana ya kumu ambatan falalar tashi da asubahi asahar wato ana nufin asahar abinda ake nufi daga lokacin da alfijir ya keto har zuwa lokacin da gari zai waye shine asahar kuma gane ƙarshen ƙarshen ƙarshen dare a tashi a yi lakatal fajiri a je a yi asubahi a ci gaba da ibada har gari ya waye azan ba kowa yake haka ba sallan na aka ake ba ana yin ta a mummurje a dawo a sake dan dana bacci to hakura da wannan baccin na ragowar daren nan shi kan sha da falala ta musamman shine al-ashar aiko wa bil ashari hum yastaghfirun wa akhraja muslimun fi sahih min hadisi jabir annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salatu akhir al-layli mahdura wato sallar da ake a ƙarshen dare abin halarta ce a gun mala'iku ƙarshe-ƙarshen dare ɗin nan sanda ake wuturi a yi sahur alfijir ya keto shi ne ƙarshen dare ƙarshen ƙarshe to wannan sallar mala'iku suna halarta ta kuma za su halarci ta sallar asubahi wa min hadisi jabirin annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala salatu al-layli salatu akhir al-layli mahdura wa akhbarana abdul awwal qala akhbarana ad-dawudi qala hadathana ibn a'yan قال حدثنا الفربري قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال زار سلمان أبا الدرداء فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم wannan dogon hadisin ne ya kawo shi na takeice Salmanu da Abu Darda'i suna da ƴan uwantaka ta addinin musulunci sai ya ziyarci gidansa sai suka kwanta suna bacci da dare ya fara yi kai a wannan ustazu abu da da'i kawai sai zai zai miki faƙal lahu salmanu sai salmanu ya ce mashi nan kuma ka ci gaba da bacci fanama ya bacci ba a san ran shi ba sun maza haba ya ƙumu ya tashi ƙoƙari bayan awa ɗaya ko biyu zai miƙe faƙal lahu nan ya ce koma bacci na ce maka fanama falamma kana akhiru laili qala lahu salmanu qumil ana faqama fasallaya da aka je ƙarshen dare sai ya ce mashi tashi yanzu sai suka tashi suka yi sallah wani yana cikin sahih bukhari da yana cikin sahih bukhari wa akhbarana abdul wahhab ibn mubarak qala hadathana abu al-husayn ibn abd al-jabbar qala hadathana muhammad ibn ali ibn al-fati qala hadathana abu muhammad qala hadathana muhammad ibn abdullah ibn akhi mimi qala hadathana al-husayn ibn safwan qala akhbarana abu bakr muhammad ibn muhammad al-qurashi qala hadathana muhammad ibn al-harith قال حدثنا سيار سيار ابن حاتم العنزي كان قال حدثنا جعفر وان ابن سليمان الضبعي قال حدثنا الجريري قال بلغنا أن داوود عليه السلام سأل جبرائيل جبرائيل أي الليل أفضل labari ya iske mu cewa annabi Sulaiman ya tambayi Jibrilu cewa wani dare ne wani sashen dare yafi falala qala Jibrilu yace ma adri ni ma ban sani ba illa annal arsha yahtazzu min as-sahari yace amma dai al-arshi yana girgiza a lokacin ƙarshen dare wannan yana cikin ibnu abid dunya ga yace ma cikin isnad shine abubakar muhammad al-qurashi yana cikin tafin shi wato at-tajud wa qiyamul layl da hidatul awliya da sauransu da az-zuhd na imam ahmad ibn hanbal da musannaf na ibnu abi shayba da tarihun khatibu al-baghdadi amma kaji isnadin ballagi ne وقال القرشي وحدثنا أبو حفص السيرفي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا موسى بن محمد الأنصاري قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق أم محارب ابن دثار أنا عمه قال مررت بابن مسعود بسهر ناوتي نجا ابن مسعود a ƙarshen dare wa huwa yaqulu yana ta'adda yana cewa Allahumma da'awati fa ajabtuka da'awtani fa ajabtuka wa amartani fa ata'tuka wa hadha saharu faghfirli yana addu'a ce ya Allah kai ka kiraye ni na amsa ya Allah kai ka umurce ni ne maka da'a ga ina ibada ƙarshen dare Allah ka gafarta mini falamma asbahtu gadawtu alayhi fa qultu lahu dan gari ya waye sai naje nace mashi wai me naga kana yi ne fa qala yace inna yaquba lamma qala li banihi sawfa astaghfiru lakum akharahum ila as-sahl annabi yaquba da yace ma iyalansa zan nema muku gafara yace to ya jinkirta musu har sai da asubahi ta kusa sannan yayi musu addu'a yace su ma su tashi su roki Allah gafara ina cikin tafsirul tabari da littafin sifatu safwa na shi ibn al-jawzi da ma'anil qur'an na zajjaj da zadul masir na shi ibn al-jawzi ha ila yau wa qala al-qurashi wa haddathana abu hafs qala haddathana abdul a'la qala haddathana burd an nafi'in daga ainihin wannan burd ibn sinan ash-shami ta hanyar nafi qala kana ibn umara yukthiru as-salata min al-layl sayyidina abdullahi dan umar yana yawaita sallah cikin dare wa kuntu aqumu alal babi nakan tsaya a bakin kofa fa afhamu ammata qira'ati in naji abin da yake karantawa ina ganewa fa rubbama nadani wani lokaci in ya idar sai ya kira ni ya nafi'u yace kai nafi'u hal kana saharu ba'adu ko karshen dare yayi kuwa fa in qultu na'am in nace eh naza'a anil qira'ati sai dakatar da tilawar wa akhadha fil istighfari sai ya zauna ya ta neman gafara a wurin Allah wannan isnadi ne kyakkyawa yana cikin at-tahajjud wa qiyamul layl na ibn abi dunya haka nan tabarani ya fitar da shi a cikin al-kabir da al-askari cikin hadithul askari da abu nu'aymin a cikin hilyatul awliya da cikin ma'rifatus sahaba da wasu wurare wa qala al-qurashi wa haddathana al-hasan ibn yahya قال حدثنا عبد الرزاق عن داود بن إبراهيم عن الأسد أن الأفون أن الأسد داود بن إبراهيم أبنا واتو أبنا وانا سريكين عبد الرزاق الصنعاني ne mijin Essa to shine yake bada labari a sirki Abdurrazzaq Sanani mahaifin Essa shine khatan ko yace annal asada habasan nasa laylatan fi tariqil hajj mutane sun kamo hanya za su je aikin haji sai zaki ya tara hanya fadaqqan nasu ba'dhum ba'dan sai mutane suka taru a wuri guda suka buya falamma kana sahar kana fi sari zahaba anhu suka dakata ana jiran a ga abin da hali zai yi da asubahi tayi zakin sai ya tafiya shi ya ba hanya fa nazalan nasu mutane suka sako daga inda suka hau kan bishiya kan tuddai da sauransu yaminan wa shimalan suka yi ta saukowa dama da hagu wa alƙaw anfusahum suka dinga samun wuri suka kwakwanta fanamu suka kama bacci wa kama tawus yusalli kuma tawus sai miƙe kawai kama sallah fa qala lahu ibn husayn dan sai yace masa ala tanamu baba ba za ka yi bacci ba faqad nasibta laylata ai ka sha wahala yau da daren nan an kwana ana gadin juna da sauransu fa qala lahu tawus sai Dawus ya ce wa manya namu sahara waye kaga yana yin bacci a wannan lokacin in ba wanda bai san darajar lokacin ba wannan cikin littafin al-muntazam na tarihi din can da kuma at-tahajjud qiyamul layl da az-zuhud na al-imam Ahmad ibn Hanbal da kuma littafin hilyatul awliya da shabil iman قال أخبرنا أبو منصور القزاز قال حدثنا أحمد ابن علي بن ثابت الخطيب كنا قال حدثنا علي بن عامر الرزاز قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أحمد بن محمد بن الأزهر قال سمعت الحسن بن عرفة يقول yace ra'aitu yazid ibn harun bi wasit naga malam yazid dan harun babban malamin nan na kasar wasit wa huwa min ahsanin nasi ainaini yana da idanu kyawawa sun mara'aituhu bi ainin wahida idanun shi lafiyayyu bayan wasu kwanaki ko shekaru sai muka haɗu sai naga ido ya zama sura guda ɗaya ɗaya ya lalace sun mara'aituhu sai na sake ganin shi ko bayan wani lokaci wa qad dhahabat aynahu idanu biyu sun lalace ya makanci fa qultu ya aba khalid ce Allah shi gafarta malam ma fa'alatil aynanil jamilatan wai me ya samu kyawawan idanun nan naka ne fa qala dhahaba bihima bukaul ashari yace kuka ƙarshen dare shi ya lalata idanun wani yana cikin muntazam shi ma da tarihu bagdad da shu'abul iman da cikin siru alamin nubala da isnadi wanda ke kikkiawa kamar da ake wa akhbarana abdurrahman ibn muhammad qala haddathana ahmad ibn ali qala haddathana usman ibn muhammad al-allaf qala haddathana muhammad ibn abdullah ash-shafi'i qala haddathana muhammad ibn ghalib qala haddathana yahya ibn ayyub قال حدثني بعض أصحاب وكيع الذين كانوا يلزمونه وسطالبان وكيع ابن الجراح waɗanda suka kasance suna tare da shi koyaushe qalu suka bada labari cewa kana waki'un la yanamu hatta yaqra'a thuluthal qur'an waki'u baya bacci duk dare sai ya karanta izu 20 fa yaqra'u bil mufassal yakan karanta ainihin wato mufassal thumma yajlisu fa ya'khudhu fil istighfari hatta ya tulu alfajir bayan ya gama sai ya zauna ya ta istighfari har alfajir ya keto wannan shi ma yana cikin tarihu bagdad wa akhbarana muhammad ibn abdul baqi qala haddathana hamd ibn ahmad qala haddathana abu nu'aym al-hafid qala haddathana abi qala haddathana abu al-hasan ibn aban qala haddathana abubakar ibn ubayd shine ibn abi dunya al-hafid قال حدثنا أبوك بن أبي قال حدثني محمد بن الحسن قال حدثنا الوالد الوليد بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وندا yake da matsala din qala yace kana li umar ibn abdul aziz safatun fihi rudda'atun ya kasance shi wato abin nan malam sarkin nan Umar Abdul yana da wani safatun wani akwati ko wani burgani wato wajen aja kaya fihi rudda'atun a cikin shi akwai wata tsohuwar babbar riga ita ce rudda'a eh durra'a ko durra'atun durra'a afwan eh durra'atun ya da tsohuwar babbar riga min sha'arin wadda aka yi ta daga gashi wa gullun da kuma wato wani abin nan abin da suke daura kwankwasansa din wanda suke daurawa kaman belt wa kana lahu baitun fi jawfi jawfi baitin yusalli yana da wani daki a cikin gida inda yake sallah yusalli fihi la yadkhulu ilayhi ahadun ba mai shiga wannan dakin fa idza kana fi akhiril layli fataha zalika safatu dan dare yayi sai ya bude wannan akwati wala bisa tilkar duraa duraa sai ya ainihin wato sanya wannan riga wada al-ghulla fi unqi wannan abun daurawan sasarin kuma sai ya sai ya sa a wuyan shi shake kanshi fala yazalu yunaji rabbahu wa yabki hatta yatla al-fajr ba zai gushe ba yana ibada yana ganawa da Allah yana istighfari yana kuka har asubahi tayi summa yu'iduhu fi safar sai mayar cikin wannan akwatin sai ya boye baraka haka yake kullun wato ya sa riga tsohuwa alamar talauci da kaskantar da kai sannan ya sa sasari ya daura wuyansa yana tunawa kanshi wato bala'in da zai iya faruwa idan mutum bai tuba ba wannan yana cikin littafin Abu Nu'aymin Ayatul Awliya واخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا المبارك بن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن علي بن الفتي قال حدثنا ابن اخي ميمي قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا عبد الله بن محمد القرشي شنو ابن عبد الدنيا قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثني محمد بن مسعر قال محمد بن مسعر آه يتشي kana liriyahin alqaisi ghullun min hadid riyahul qaisi mun ji a baya wanda duk wannan bautar tashi ya auri mata da ta gwada mai cewa shi bai kai inda take tsammani ba ko to shi yana da ghullun irin wannan abun daurin amma min hadidin sasari ne na karfe kamar a ce an kwako wata chain wanda yake daure kansa da ita idza jannahu al-lailu wada'ahu fi ulqi dan dare sai ya saka a wuyan shi waje ala yabki ya ta kuka wa ya tadarra'u yana risina gaban Allah hatta yusbiha har gari ya waye wannan yana cikin littafin at-tahajjud wa qiyamul layl da hilyatul awliya wa qala al-qurashi yace haddathani al-mufaddal ibn ghassad annahu hudditha an mu'ammal ibn isma'ila al-qurashi kenan قال حدثنا القاسم بن راشد الشيباني قال كان الزمعة نازلا عندنا wani mutum mai suna zam'a ya bakunce mu wa kana yusalli laylan tawilan yana sallah dare ya tsawaita fa idza kana saharu nada bi a'la sautihi idan karshen dare yayi sai ya kira da sautin sa mai ƙara ya ayyuhar rakabul mu'arrisuna a kullu hadha al-layli tarquduna ya ku tawagar masu bacci irin na amare da angwaye wai ku dama haka kuke bacci duka daren duk abin da kuka yi tun daga takwas na dare bai ishe ku bayan su ala taqumuna fatarhaluna ya ku waɗannan tawaga ba kwa tashi haka ku ci gaba da tafiya ba qala yace fayata wasabuna daga nan sai ai tafaffarkawa fa yusmi'u min hahuna bakin sai a ji wani na kuka wa min hahuna da'in a ji wani na ta addu'a wa min hahuna qari'un a ji wani kuma na ta tilawa wa min hahuna mutawaddi'un a ji wani kuma na ta alula fa idza tala al-fajr na dabi ala sauti dan asbahi tai sai ya kira ya ce inda sabahi yahmudu al-qawm sura idan wato asuba tai sai mutane su gode wa Allah sakamakon wato ibada da suka yi tsakar dare wato abokan tafiyar shi yake ma wannan abin nan su tashi sai kowa ya tashi ta abin da ya sawaka na ibada wannan yana cikin muntazam fi tarihin mulk wal umam isnadin ya da saboda mu'ammal ibnu isma'ila saduqun ne sai wal hibs alqasim ibnu wancan alqasim din ko ba a san waye shi ba alqasim ibnu rashid mutumin da aka kira zama sunan shi zama ibnu salih al janadi al-yamani mutumin yaman ne amma ya zo na kasan makka qala akhbarana abu mansur al-qazzaz qala hadathana abu bakr ibn thabit khatib kenan ko qala hadathana abu nu'aym al-hafid qala hadathana abu ja'far al-khuldi fi kitabihi qala ra'aytu al-junayd fi an-nawm junayd ɗaya daga cikin sufaye masu hikima masu wa'azi mai ratsa zakata wanda aka ce manyan malami masu saba suna su cewa azin shi al-junaid na gan shi a cikin bacci fa qultu ma fa'ala Allahu bika nace wai ya Allah yayi da kai ne fa qala yace tahat tilkal isharat duk wannan zantattuka na hikima yace duk sun wargaje wa gabat tilkal ibarat duk wannan iya zancen da ka sani da shi ya bace ya bar ni wa faniyat tilkal ulum duk waɗannan ilmomin na sirrin sanin zuciya na wa'azi yace su ma sun dashi wa nafidat tilkar rusum duk waɗannan tsare-tsaren da nake yi su ma sun tafi sun bane wa ma nafa'ana illa rukai'atun kunna narka'uha fil ashari babu abin da ya amfane mu in wasu in banda wasu ƴan ƙananan raka'o'i gajajjeru duk yawan wa'azin nan da yawan karantawa da yawan surutu da li'irabi duk bai mai amfani ba shi abin da ya mishi amfani shine wasu ƴan raka'o'i da yake yi a ƙarshen dare Allah ya gafarta mai wannan yana cikin tafin khatibu da kuma hilyatul auliya malam yace albabu tasiu ashara fi dhikri man kana yaqumu al-layla kullahu bayani akan wasu masu tsayawa dare duka duka su tsaya dare gabaki daya qala akhbarana abdul wahhab ibn al-mubarak al-hafiz qala haddathana abu al-husayn ibn abdul jabbar qala haddathana muhammad ibn ali ibn al-fati qala haddathana al-husayn ibn akhi mimi qala haddathana ibn safwan قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد القرشي شنو ابن أبي الدنيا قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو فضالة عن أسد بن وداعة قال أسد بن وداعة الشامي أبو العلاء يتي كان شداد بن أوس صحابنا يا كسنتي رضي الله عنه إذا آوى إلى فراشه كأنه حبة على مكلن إذا يجي ya hau wurin da zai kwanta gadansa ko shimfiɗarsa sai ya rikice hankalin shi ya tashi kamar ƙwayar hatsi akan abin akan abin suya irin abin da ake ake soya gyada suya wanda kawai kwano ne sai wuta to shine almaqil abin nan almiqla abin abin abin suya ya kake jin ko da hannunka ne ya taba shi da kuskure hankalin shi ya tashi fa yaqulu sai ya ce Allahumma inna zikra jahannama la yad'uni anamu ce tunanin jahannama ya hana ni bacci ya Allah fa ya qumu ila musallahu sai ya miƙe ya je wurin sallar shi ya ci gaba da sallah wannan ma ibnu abi dunya ya fitar da shi da ibnu sarin a cikin tabaqat da ibnu abi shayba a cikin musannaf da abdullahi dan gidan ahmad dan hanbali a cikin zuhud zawaid zuhud kenan da ibnu asakir a cikin tarihu dimashqa da zahabi cikin siyar da sauransu sai dai farah ibnu fadala yana da rauni amma dan bari ya ce idan hadasa an shamiyyi na farisa bihi basu ولكن حديثه أن يحيى بن سعيد مضطرب فبالا دين شي wancan ba malan yasa ke cewa wa qala al-qurashi wa hadathana ishaq ibn ibrahim ishaq ibn isma'ila qala hadathana jarir an ata ibn sa'ib qala qala ubbadatu ubbadatu ibn hilal haka aka ta wannan sunan ubbadatu amma wasu suna karanta shi da da aka san haka sai dai wannan shine abin da yake sunan cewa ubbadatu ibn hilal ibn hilal al-thaqafi shine yake cewa lillahi alayya alla yashhada alayya laylun bi nawmin wala shamsun bi akalin yace na dauka wa kaina alwashi cewa bazan bari wani dare ya bada sheda a kaina cewa ina yin bacci bayin bacci kaga yawancin shi ma sabon bayin bacci tun farkon dare shi ma wannan bayin bacci yace kuma rana ta bada labarin cewa ina cin abinci kullun azumi kenan qala fa aqsama alaihi umar ibn al-khattab an yuftara al-idaini umar yace baka yi saba sai ka sha ruwa ranar karama da babbar sallah in kaso kai ta azumi sauran kwanaki wannan shi ma yana cikin littafin at-tahajjud wa qiyamul layl na ibn abi dunya da ad-darqutni a cikin al-mu'talif wal mukhtalif da ainihin Yahya ibn Ma'in a cikin riwayar tarihin sana'ar Duri da Addinawari a cikin Mujalasa da makamantansu. Isnadin yana da rauni saboda Atsa yayi ikhtilati. Wa riwayat Jarir anhu kanat ba'da al-ikhtilat. Jarir ibn Abdul Hamid ya ritu waya gun shine bayan samun ikhtilati. Saboda isnadin yana da rauni. Wa qala al-Qurashi wa haddathana Muhammad ibn Mansur qala haddathana Isma'il ibn Umar الواسطي كان قال حدثنا سعيد بن ميمون آه سعيد بن ميمون آه wanda yake riwaya daga bara ibn azib qala qila limraati amir ibn abd qais an ce ma matar ah, amir ibn abd qais wanda take masa hidima ah, ah, aka tambaye shi yani khadimahu me mishi hidima ga ina yake cewa almar'atu fil lugati muannasul mar'i وهو الإنسان امرأة كانت أو رجلا أو هو الرجل خاصة بالإضافة هنا إلى قوله لامرأة آمر إضافة ملكية لذلك فسرها بخادمه يعني أمته وتممش هدما بمتعي ما تأوريبا bai wasu da ke masa hidima kaifa kanat ibadatu amirin aka ce mata ya yake ibada qalat tace ma sana'atu lahu ta'aman qattu bin nahari akalahu illa bil layli duk abincin da ake da rana bai ci sai dare yayi kullun azumi kin wala farashahu firashan billayli fattaja alaihi illa bin nahar kuma duk shimfidin da aka mai na wurin kwanciya bai kwanciya akai sai baccin rana da dare baya bacci wannan yana cikin littafin hibzul umr na shi ibnu abid dunya da atahajjul qiyamul layl malam yake cewa wa qala afwan na shi ibnu jawzi ba ba ibnu abid dunya ba وقال القرشي وحدثنا هارون ابن عبد الله الحمال قال حدثنا سيار ابن حاتم كنان عن جعفر ابن سليمان الدبعي قال أخبرنا مالك بن دينار قال قالت قالت ابنة الربيع ابن خثيم لأبيها يا أبتا يا الربيع تتشم بابنتا بابانا مالي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام ميسا قوة ينايم بچي كي باكي kala ya ce inna abaki ya khaful bayata babanki yana jin tsoron yin bacci yana tsoron bacci da zai iya ba wa kala al-qurashi wa haddathani ali ibn al-jad قال حدثنا شعبة عن إس- عن أبي إسحاق قال حج مسروق فما نام إلا ساجدا مسروق ya taba aikin haji har ya gama ya dawo ba ga yayi bacci ba sai dai a cikin sujuda idan bacci ya sace shi duk wannan suna cikin tafin at-tahajjud wa qiyamul layl na ibnu abi dunya wa qala al-qurashi wa haddathani muhammad ibn al-husayn qala haddathani abu jabir al-makki wato Muhammad ibn Abdul Malik kenan qala dasani Muhammad ibn Abi Sara qala kadima alaina Salim ibn Abdullah hajja Salim dan Abdullah dan Umar ya zo aikin haji fa sallala isha'a ya sallai isha thumma qama nahiyatan sannan ya koma gefe cikin masallaci faftataha salata ya kama sallah gadangadan falam yazal yamiru yaminan wa shimalan hatta tsala al-fajr haka yayi tayi yana karkacewa dama da hagu har asubahi ta yi wannan isnadin shi ma yana da rauni saboda wancan abu jabir al-makki yana da rauni wa qala al-qurashi wa haddathani muhammad ibn husayn qala haddathana rustum ibn usama ana abdussalam ibn harb qala ma ra'aytu asbara ala sahri min khalaf ibn haushab ban san mutumin da ya kai khalaf ibn haushab al-baghdadi haƙuri da tsayuwa cikin dare a ƙibaci ba safartu ma'ahu ila makka ya ce mun tafi makka tare da shi mun kama hanyar makka famara aituhu na'iman billai ban ga yana bacci ba hatta raja ilal kufa har ya dawo kufa tunda aka tafi aka dawo ban taba gani yana bacci ba wannan shi ma yana cikin attajud wa qiyamul layl da isnadi kyakkyawa wa qala al-qurashi wa dasana salamatu ibn shabib qala anba'ana ahmad ibn abi al-hawari qala haddasa qala samitu aba sulaimana addarani kenan ya kulu yace kana taus taus ibnu kaisan ya kasance yaftarishu firashahu yakan shimfida abun kwanciyarsa thumma yattaji'u sai ya kwanta fa yataqalla kama tataqallal habbatu min almiqla sai ya kama juye-juye kamar yadda kwaya hatsi take jujjuyawa a cikin kasko thumma yasibu sai nan da nan ajiya tashi fa yudrijuhu sai ya naɗaiɗaye abin kwanciya wa ya staƙabilu alƙiblata ya kalla alƙibla hatta saba har asuba ta yi wa ya ƙulu yana cewa tsayyarar zikiru jahannama normal abidin ya ce wato ambatan jahannama ya naɗe ya tafi da baccin masu bauta Allah ba sa iya baccin su tuna jahannama wannan ma isnadin yana da rauni saboda in kifa yi tsakanin ɓawus da abu sulaimana addarani وقال القرشي وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني أبي همام بن نافع قال سمعت وهبا يقول إني لأصلي الإشاء والصبح أحيانا بوضوء واحد icewan lokaci da isha da asuba da alwala ɗaya nake saboda mene ya'ani annahu la yanamu layla hatta yusbiha bai bacci wanda na Allah shi ta kare annabi da isha da ita zai ci gaba da ibada da ita har asubahi bai yi bacci ba haji wannan wannan isnadin shi sahihi wa qala al-qurashi wa haddathani muhammad ibn abi hatim al-azdi qala haddathani al-haytham abu abu ali al-mafluj mai shanye jiki kenan qala yace salla sulaimanu taymi al-gadata bi wudu'il atamati 40 sana ya shekara 40 yana sallar asubahi yana sallar asubahi ita ce algada bi wudu'il atamati yana yi da alolar sallar isha shekararsa 40 haka al'ada shi take saboda mene saboda baya yin bacci wannan yana cikin littafin ibnu abid dunya at-tahajjud wa qiyamul layl kuma isnadin shi kyakkyawa ne sahihi jama'a kun ji wannan waɗannan duk masu sallah dare cikakke ga sunan labaran su da yawa cikin magabata za mu ji wasu a darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi